بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau kwanan wata 24 ga watan daya shekara ta 1441 hijiriya wanda ya dace da 24 ga watan tara shekara ta 2019 miladiya muna darasi na goma sha biyar a cikin 23 ne ko 23 ga watan tara shi kuma wancan shi ma ashirin da uku ga watan daya darasi na goma sha biyar aya ta ɗari da bakwai za mu tashi a cikin suratul baha wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na shakka a mamu da adam da ke sabon zanen kan alamar musulman
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما
Allah madaukakin sarki yana bayani dangane da abin da zai faru ranar tashin alkiyama Allah ba mu isa a sa'a bayan ya ce a ranar tashin alkiyama ya takafatu na bainahum illa bisum illa ashara yace nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu amsaluhum tariqatan illa bistum illa yawma sai ce wai tsalo na ka'anin jibara suna tambayan ka dangane da halin da duwatsu tafka-tafkan manya-manyan duwatsu za su kasance ranar tashin alkiyar faƙul yansifuha rabbi nasfa abin da ya faru kamar yadda muka yi bayani a satin da ya wuce ai zuwa aka aka tambayi manzon Allah yanzu Abdullahi dan Abbas wani mutum ne cikin kabilar Saqif ya zo ya ce ya Rasulullah kaifa takunu jibalu yawm al-qiyamah duwatsu yaya za su kasance ranar tashi a kiyama sai Allah ya saukar da aya ce a gaya musu yansifu rabbi nasba Allah zai tumbuke su ya ciccire su gabaki ɗaya daga tushen su zuwa su ya kalabuha min asliha sannan ya baje su ya baje su su zama kamar kura ka gan su kamar haba'an mansura shine yanzu kuma rabbi nasuwa Allah zai ci tumbuke su ya faffasa su duwatsu a nike su su zama kura fayazarha qa'an safsafa wurin duwatsun amakinul jibali din min al-ard Allah zai ne da su zaman to ardan mansa mustawiya su yi balas kai ka ce ba a taba yin dutse a wurin ba wuri ne zaka gan shi a meke sannan kuma ko ciyawa ba ta tsoro ba in an ce alqa ana nufin wurin da yake a miƙe straight a kwance yadda ya bada shi ne ƙa'a da larabci as-safsaf in an ce safsaf wurin da ko tsiro ba tas fa yadaruha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amda ba za ka taba ganin tudu da dangane ba shine la tara fiha iwajan wala amta babu tudu babu gangare a ranar tashi alkiyama in kaga kasa a shimfiɗe ba tudu ba gangare ba rami ba tudu العوج من خفض من الأرض رامي الأمت دقى الأمت من شيني واتو ونتدو هكذا ما نشز من الأرض لا ترى واديا ولا رابيا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له يومئذ أو نرانا ينتاشن القيامة وند سكي فرفاجة تاشا القيامة ذا سرنك بن داعية صوت الداعي الذي يدعوهم إلى موقف القيامة ذا أجوني أنا كرا أنا كتبو كتبو قيامة كتبو قيامة كتبو ذا أتيتاش القيامة waye wannan shine israfil zai dasa kafo a bakinsa zai ce ayyatu hal izamul baliya ya ku kasussuwa da kuka rududduge a cikin kabari kuka rube wal juludul mutamazziqa fatu da suka kikkice walluhumul mutafarriqa nama da ya tsitsinke ya rarrabu halummu ila arzir rahman ku taho za a bijirar da ku a gaban al-rahman shine Allah Allah haka محمد الأمين الشنقيطي يقرأ أشكال تفسير الله والبيان ده من لتافة روح المعاني يومئذ يتبعون الداعية دول ذا أبو أن ميكرم كفوني زي جسا أبا كرسا كافون يقول كفون زي وأن كرم باسونا من زي كرابا ناما ƙasusuwa da suka rididdike nama da aka binne a cikin ƙasa ya riɓe tsoka fata ta ɗan adam gashi da ya zama ƙasa halin muku taso ila abdul la iwajala in an ce la iwajala wannan malamai su yana cikin maklub min al maklub abin da ake nufi wato ba su isa su kauce wa kiran da ya yi musu din ba shi ne la wa jala ba su isa su kauce wa kiran da ya musu ba ta'una anhu yaminan wala shimala wannan kira da israfilu ya yi ba su isa su kauce dama ko hagun ba ba su isa ba bal yattabi'unahu sira'a wallahi haka za su yi ta bin addu'o'i da gaggawa abu na biyu wa khashi'at al-aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa a wannan ranar tashi alkiyama khasha'a sakana khasha'a dalla khasha'a khada'a sauti zai zai kaskanta sautin halitta zai kankanta zai karanta zai kankan da kai wusifatil aswatu bil khushu'i huna an sifanta sautin dan adam da khushu'i ba sautin ake nufi ba ahlul aswat ake nufi وخشعت الأصوات وليس المراد بالأصوات لكن المراد أهل الأصوات ما صوتي ذات كنكنتا ذات كنكن دكرس ذات كنكن دكرس معنى ذات ميكا ويا شنو ذات سكوني شنو فلا تسمعوا ولا كجي كومي بقى رانا تاشي القيامة إلا همسا sai karan sautin diga-digan mutane da suke tafiya sai dai ka ji yam yam yam shim shim shim taku kawai za ka ji ba wanda ya isa yi magana a shafin aswatin rahman kuna ganewa kuwa idan ka ji karan wani abu to taku ne ana tafiya filin tashin alkiyama la ilaha illallah astagfirullah wa atubu ilayya ya allah Allah ka bar mu sa'a kun ga mu nan wallahi wallahi dukkan mu sai mun haɗu a wannan fili na kiyaman nan kuma sai mun tuna wannan magana ba wani mai taurin kai da ya isa a cikin mai ce da zai yi ba yanzu kawai kwakwalwa ka ta kayyana maka yaushe ne ne amma sai mun hannu tafiya za ka ji ana ta yi sautu watsil aqdami ila al-mahshari idan an ce alhamsu a larabci ana nufin as-sautul khafi boyayyen sauti kamar sautin wato kofatan raƙumi a lokacin da yake tafiya in ka taɓa jin raƙumi yana tafiya to haka za ka rinka shi imam mujahid ya ce fala tasma'u illa hamsa ana nufin takafutil kalam ne za a yi zance amma maganganu ne na raɗa za a rinka yi kowa yana jin tsoron ya daga sauti a wannan ranar zai yi wa dan uwansa magana sai dai ka rinka jin rada shine fala tasma'u illa hamsa in ji imam mujahid ba za ka ji komai ba sai dai rada fassara ta ne Abdullahi ibn Abbas yace abin da ake nufi da fala tasma'u illa hamsa ba abin da za ka ji illa sai dai ka ga bakin mutane yana ta motsi amma ba ka jin sautin lebe ne za ka ga yana kadawa zai yi magana amma an ɓoye sautin ana tsoro idan idan kana so ka fahimci zance na tuno da magana wani wani soja ya bugo mun suna yaki da boko haram ya ce wallahi malam muna kwance a cikin daji da bindigogi da hartasai a kogonmu muna rike da bindigogi ga munan duk a kwankwance ba mu isa mu buɗe baki mai magana mai ƙarfi ba sai dai mu rinka yin rada kanka ya hankali je ka wannan a duniya daga kanka yi a hankali je ka gaba yau baya ga su can a hankali wannan fa ɗan adam ne ake jin tsoron kada a ɗaga sauki a lokacin ballanta na kiyama fala tasma'u illa hamsa yan fashi ne da makami suka kama su suka ce kowa ya kwanta suka bi su da bindiga wani yana so yi wa abokinsa magana sai hamsa cewa yake a tashi a gudu shi ɗan yana cewa kaka ja mana bala'i kai shiru hamsa magana ma ba a yi sa'ai ba jama'a wannan a duniya ne walillahi matsalul a'la Allah ya sake cewa yawma'idin la tanfa'u shafa'a a wannan rana ta alkiyama ita ce ranar da ceto ba zai yi amfani ba la tanfa'u shafa'ata ahadan minan nas ko mutum ɗaya daga cikin mutane ba wani wanda ya isa ceton ya yi amfani a gare shi in ba da izinin Allah ba kowa ya shi إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا sai wanda ar-rahman ya masa izini shine Allah kuma ya yaddar masa da yayi magana a wannan ranar idan Allah bai baka izinin ceto ba baka isa kai ceton ba wannan aya tana daga cikin ayoyin da suke kore samuwar ceto in ba izinin Allah kuma tana tabbatar da samuwar ceto inda izinin Allah من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم همر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنها تذكرة faman sha'a zakara akwai ceto amma sai Allah ya ga dama yadda abin yake shine malam shi ceton Allah ne yake girma wasu bayan Allah sai ce wane dan wane jikan wane na yi maka izini ka ceci wane da wane an baka izini ka yi ceton kuma sai an gaya maka wa za ka ceta da haka wanda ya kifar da kai yace a kiyama zai cece ka ka gaya masa ranka ya dade akar maka Allah yau ai kai ma sai an gaya maka wa za ka ceta wasu suna nan sun miƙe kafa a rayuwa suna ta ta'adi sun barna sun tsallake ka'idar Allah da doka sun wuce gona da iri su ci abin da suka ga dama su sha abin da suka ga dama su yi barnar da suka ga dama wasu malaman sun gaya musu cewa za su cece su ranar tashin alkiyama saboda tsabar rena wa mutane hankali akwai wanda aka ce su ma da aljibai za a zo manya manyan aljibai a loda su kowane aljihun ɗaya wai zai ɗauki mutum dubu saba'in za su zo su wuce ya ce kai kanka ina so duk wanda ya ce zai yi ceto ƙarya ya maka ba wanda ya san cewa zai yi ceto na'am annabi ya faɗi wasu amma gamammiyar magana ‘ya'ya za su ceci iyayensu to su ɗin ma ‘ya'ya sai an gaya musu ga iyayen da za ku ceta kaga ka je kai aiki ka je ƙwarai da gaske ka hana kanka bacci kai sallah da daddare kai wai kanka kiyamun laili ka yi sadaka ka yi ibada ka yi karatun ƙur'ani ka yi zikiri ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallam ka nemi kusanci da Allah kaka dogara da wani wallahi wancan mutumin da ka sa shi a gaba wallahi Allahu a'lamu da yanda zai tarar da kansa ranar tashi a kiyama babu garanti ba alwashi akan kiyama sai an je annabawa kadai suke da tabbas su din ma an gaya mana za su rinka nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake kowane annabi sai ya faɗa haka يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الله يشي في وند الرحمن شيني الله يمي إذنين جدو ورضي له قولا كما يجد الانجاز لا يبنى باشين يجد الانجاز شين لا إله إلا الله وان لا إله إلا الله ستزم كربت بيا أوجان الله wannan yana nuna duk wanda ba mumini ba ba zai ceto ba duk wanda ba mumini ba ba zai ceto ba fasiki ba zai ceto ba fajiri ba zai ceto ba munafiki ba zai ceto ba kafiri ba zai ceto ba wanda zai yi ceto sai mumini matsayi ne daraja ne manzo Allah kuma shine mai babban ceto a shafatul umma babban ceto shi kuma cetonsa ya shafi annaba da manzanni da duk duniya gaba daya shi ma ba sai ya je Allah kirari ya kafa goshinsa a ƙar ya yabi Allah da irin kalmomin da bai taɓa yaban Allah ba sai Allah ce da shi daga kanka sal tu'ta washfa tushaffa roki za a baka nemi ceton kuma za a baka ceton so muna kira ga mutane mu ji tsoron Allah mu gaya wa mutane gaskiya gatan ka shi dan adam ka gaya mai gaskiya ya tsaya ya yi aikin da zai samu kubuta sun lale ka sun ɗebe maka yan kudaden ka sun ce za su cece ka sun gama da kai na sha faɗa a karatu ina maimaita a wannan garin namu na Kano mai albarka an yi lokacin da fa aljanna fa ake sayarwa mutane aljanna a je a yi ciniki ka lale kuɗi ka ba wani da yake diga ne kai ko gatari ne kai baka da hankali kaya wasu sun ci kudin banza a garin nan ba a matsayin an sayar maka da aljanna malam sai mutum ka ga yana yanka duk yadda zai yi wasu haka suka mutu ba an sayar musu in an yi magana ta ai mun saye ta ai يعلم ما بين أيديهم Allah ya san abin da ke gaba gare su wannan kinaya din tana komawa ne zuwa ga alladhina yattabi'una da'iya waɗannan masu bin mai kira din nan shine jama'ar kiyama ya alamullahu kenan ma baina aidihim abin da suka gabatar jama'a duk abin da muka aikata a duniya Allah ya sani wa ma khalfahum da kuma duk abin da yake bayan mu shi ma dai min amrin duniya in ji Allah ya sani abin da yake gaban mu abin da yake bayan mu wasu suka ce ma baina aidihim abin da yake lahira la ya'lam ma baina aidihim min al-akhirah wa ma khalfahum min a'mal ad-dunya wa la yuhituna bihi ilma Allah tabaraka wa ta'ala ya san abin da yake gaban su da abin da yake bayan su amma su ba su san shi ba hum la ya'lamunahu ma'ana ba su isa su kewaye Allah su san shi daka da wajensa ko ina da ko inansa ba abin da ake nufi ibadahu la yuhituna bihi ilman bayan Allah ba za su iya kewaye Allah game Allah da sanin sa gabaki daya ba to malam me zai faru ran tashin kiyama
وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا
الله أكبر الله مدوكين سركية وعنت الوجوه للحي القيوم رانا تاشا القيامة fuskoki ga baki ɗaya za su ƙanƙanta za su ƙanƙan da kai za su yi sujjada a kan ga Allah alhayyu rayayye alqayyum tsayayye abinda ake nufi ana nufin as-sujudu ala al-jabhati lil hayyul qayyum ranar kiyama ita ce ranar da gabaki ɗaya fuskoki sai sun kafa goshinsu a ƙasa suna yi wa Allah sujjada ana ba wa Allah haƙuri ana da na sani zallat wa khada'at shine anatil wujuh shi yasa aka ce da ribataccen bawa al-asir ake ce da shi ani asir ana ce da shi anin saboda kankanta kaskantar da kai tozarta waƙar khaba man hamala zulma abdullahi dan abbas ke cewa duk wanda ya ɗauko zalunci na shirka ya taɓe a wannan rana ta tashi alƙiyama waƙar khaba hakika ya taɓe man hamala zulman wanda ya zo da shirka ranar tashi alkiyama az-zulmu huna bi ma'ana ash-shirk shi yasa malam duk abin da za ka yi a duniya na zalibi Allah yana iya yafe maka in ka mutu kaddara baka yi istighfari ba baka tuba ba in ya ga dama zai yafe maka amma banda shirka yana da kyau a yi wa mutane bayani na hakika akan ma'anar shirka da hadarin shirka inna Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah fa baya gafartawa baya yafewa ayi shirka da shi amma duk wani zunubi wanda ba wannan ba wanda bai kai wannan ba Allah madaukakin sarki yana iya yafe shi duk wanda tsotsayi ya sa ya mutu yana shirka da Allah to Allah ya yi alkawarin a kiyama baya yafe shirka an sa ka bautar kabari an sa ka bautar dan adam an sa ka bautar ra'ayi an sa ka bautar kaza an sa ka baka yadda ka rayu da taimakon Allah ba makale makale rataye rataye neman makama da masakada da wane ne kaga mutum baya iya rayuwa shi kadai shi bai yadda Allah zai iya kula da shi ba a ai sai da neman taimako ai kaza kaza da binne binne eh baya iya bacci sai kadai shi kadai sai sun zabga masa buraye da layu idan kasuwa ce zai shiga bai yadda Allah kadai yake iya kulawa ba ya ce Allah bai isa ba sai ya je sun bubbunne masa sauran rata ya masa sai ya je ya yi shirka da rabbul izza bai yadda ba wani bawan Allah yake gaya mu yace yace malam ana shirka a kasuwannin nan namu ce me faru ce wallahi shaguna ne a wani guri aka rushe su za a sake gina su da aka bude shagon wani na taɓa gaya muku a karatu ko in kun manta ne robobi irin na faro-faro na suwan-suwan din nan ne sun fi ɗari nawa sun fi dubu duk fitsari ne a ciki da tsutsotsi kawai a ce wai tsafi ne aka bashi cewa duk fitsarin da zai yi a kasuwan nan ya tsura da shi a cikin roban nan ya samu wani guri yana zuba shi kuma wannan shine tsafin samun kasuwar ita dai robar bata fashe ba tsarin ya zama tsutsa ya zama gashi nan wani kuma jini akwai wanda sai ya zo sai kasuwa ta tashi sai ɗauko zakaru a tsakiyar shagonsa zai ɓare ta ne ya yanka zakara sai ya gama tsiyaye jinin zakara a cikin shagon sai a ɗauko ta da sai a mayar sai a ɗora kafin da kai haka wannan jinin zai riɓe ya gama duk abin da zai da wannan tsarin haka ba sa iya zama haka su sun sani sun fi ka gane wannan karatun binne-binne ba su yadda a ce musu daga hannu su roƙi Allah ya ba su ba la ai yanzu ya zama odili din wani shi zai rinka raka wani yana bin wani suna tafiya to ka je kama malamai sai a je a sa a ita bin dabari wani ban Allah yake gaya mai ce ka Allah sauke wani yace yace wallahi iyali na sai da ta mun binne binne a kaina ce a gidana da tauhidi na da komai sai da aka samu kofar ɗaki na aka tone kaga dai duk tsiyar ka dole ka tsallaka kofar ɗakin ka yace haka suka tone suka je suka zuba layu da guraye da sunansa da sunan wane ne da menene da abin da aka zo aka mai aka tona aka aka mai da tayar din aka binne kofar gida aka fare interlocket din aka saka abin da za a sa aka binne yayi ta tsallakawa sai mai gadin sa ne ya ce masa alaji ka turo a yi maka ajiya ne a gidan nan ya ce wace ajiya kuma ce to alaji amana ka ɗauke ni gwandan gaya maka gaskiya ce gaskiya yan uwan iyalinka sun zo sun yi aiki a gidan nan lokacin da kai tafiya ba ka ce me aka yi ce a'a ba a wakina ba zai ka tona kofar ɗakin ka da kofar gidanka kar ka kauce sai tun kofar tona za ga abin da aka ajiye ba hakan aka yi kuma ya tona daga ashe an binne shi Allah ya taimake shi da ya dade a binne da zancar shi a gane mala haka suke yanzu in suna so su tsaye da kai ana sihiri ana tsafi dan na gaya muku hadarin mutum ya je kiyama da shirka ne dazu dazu dinnan wani ya same ni bawan Allah ya ce wallahi malam an gama komai akan aure na yaron matashi ahlus sunna an saka ranar aure na an kai kudin aure an kai duk abin da za a yi kawai lokaci ake jira amma malam ina so na gaya muka yanzu a duniya ba wanda nake ki nake kyama irin wannan yarinya shi malam ba na son labarin ta ba na son ita ma tana can tana ta jinya ƙwarai kuwa tana ta ciwo tun daga ranar da aka koya kudin auren nan ta kama ciwo ba zaman lafiya na ce to ka je kaka haɗa da ita ta waya don mun tambayoyi ya ce to sai muka sake haɗuwa da shi ce wallahi malam ba zan iya ba ya ce na yi na yi na yi wala ba zan iya zuwa ba ta yi ciwo kamar na mutuwa ban iya zuwa je gaishe ta malam ba na faso yanzu wannan sai an maka bayanin me aka yi sihiri ne tsafi ne sirrin tafri haka kurin yanzu in wani baya san ka wallahi sai ga wata ni'ima da Allah ya maka sai ya lalata maka ita waɗannan malaman da kuke ganin suna zaune a gida ba sa sana'a ba zuwa gona ba shago ba komai sai shirka da koya mutane shirka da yanke yanke da binne binne a kawo jakuna su yanka da daddare a kawo zakaru su ta kashe ku suna binne zakaru da rayukansu a kawo kaza wallahi kuma abun tausayi su ne malamai a cikin unguwannin mutane kasurguman mushirkai su suke samu su suke ja wani mutum irin wannan aka ba da labari wani yake gaya mun nan unguwarsu ne yace wallahi malam mutumin nan boka ne na bala'i kowa ya sani amma amma da masallacin da yake limanci a unguwar ka je ka bubo ka sallah kana kana hankalce yace wallahi malam in ka gari gasa za ka yi mamaki ko nawa ba za ka sayi ta ba amma da ya je yayi wani aiki ya samu dace a aikin wani ne ya nemi gwamna ya zo an masa aiki an masa bunne-bunne da ya ci yana hawa sai ga sabuwar mota ta sabuwar mota ta matarsa aka zo kofar gidan bawan Allah na aka masa faki to kai daga gani dai ka sani duk wanda ya zo cin tuwo ya dauko loma ya ɗebi miya ya ji ya haɗo da goro a cikin miyan nan da walakin da tambaya don babu alaƙar goro a cikin miya suna nan malam suna cikin bakin talauci da musifa amma an sun je sun yi wannan aikin na tsafa-tsafan sai ga sun warware yanzu su suke sayan gidaje suke sayan kadarori suke harkoki ba zama suna abuja suna lagos an kai su kaza an kai su kasa kaza an kai su kaza da sauransu har makka da madina ake kai su wani ya ce ya je umra sun hada dakuna da irin waɗannan kazaman malaman da ake diba ya ce wallahi malam wani hula bai iya sawa ba a gigije yake amma ya zo sai ya je ya dawafi dawafi sai ya sai ya yi dubu yana kiran sunan wani ana neman wata biyan bukata jama'a ku nisan shi hada Allah da wani wa qad khaba man hamala zulma wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun duk wanda ya aiki cikin kyawun ayyuka yana mu'mini a ranar tashi alkiyama fala ya khafu a kirar ibn kasir fala ya ko fala ya khaf majzuman al nahyi jawaban li qawlihi wa man ya'mal فلا يخاف وسكر تاشي مرفوعا على الخبر فلا يجدورا ظلما ولا هضما ko zalunci ko kuma tauye masa kyawawan ayyukansa ba shine hadma ba za a ƙara masa munanan ayyuka ba shine zulman din duk wanda ya aiki mai kyau yana mai imani fala ya khafu zulman kada ya ji tsoron za a zalunce shi a ƙara mai yawan zunubi a kiyama wala hadman kuma kada ya taɓa tsammanin za a tauye masa kyawawan ayyukansa imamu hassan basri ya ce la yunqasu min sawabi hasanatihi ba za a taɓa tauye masa ladan ayyukansa ba kuma wala yuhmal alaihi zambun zambun musi ba za a ɗebo zunubin mai laifi a ɗora mai ba shine la yakhafu zulman wala ya'i wala hazma ko kuma kace ba za a kafa shi da zunubin aikin da bai aikata ba a ce wai ka je kiyama ba ka aikata wani laifi ba a kama ka da shi amma ba kamar nan duniya ba ne sai a zo a maka sharri a ce ana tuhuman ka da kai da kai da kai da wani kuka kashe wani kai ba kamar san labarin ba ko a kulla wani sharri kullum a zo a tafi da kai daga nan kuma ba a saki ganin ka ba kuma sharri aka yi maka mutumin kirki ne kai la ya kafu zulma a kiyama ba a yi kuma ba za a lalata masa aikinsa ba وكذلك نعم
وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا الله يكتشف وكذلك kamar yadda muka yi bayani a cikin wannan sura anzalnahu muka saukar da wannan littafi alqur'ani qur'anan arabiyan alqur'ani bi lisanin arabi da harshe na larabci bi lisanin arabi wa sarrafna fihi kuma muka yi bayani sarrafna alqawla fihi bi dhikri alwa'idi muka yi bayani dalla dalla muka muka faɗi narkon azaba la'allahum yattaqun dan mutane su kiyaye su ji tsoron aikata shirka din nan da aka faɗa wa qad khaba man amala zulma aw yuhdithu lahum dhikra ko kuma shi wannan alqur'ani ya jaddada musu wa'azi shine zikra ko kuma zikra ibra lura fayatabiru wa yatta'izu daga jin qur'ani sai su dauki ibra su dauki wa'azi bi zikri iqabillahi lil umam al khaliya ta hanyar ambato musu azabar Allah da yayi wa al'ummomi da suka gabata mun yi bayani a cikin wannan alqur'ani dan mai hankali ya dauki izina inji Allah mun fadagar mun mun dalla dalla dalla da bayanai dan ya zama wa'azi ne ga mai hankali to fa ta'ala Allahu al-malik al-haq
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما
فتعالى الله الملك الحق wannan tsarkaka ce da girmama Allah jallallah Allah ya ɗaukaka da barin dukkan barna da kuma barnar da mabarnata suke danganta shi da shi ta'ala Allah amma ya ƙulo na ƙuluwan kabira almalikul haq shine mai mulki na gaskiya sai aka dawo magana kan annabi sallallahu alaihi wasallam wala ta'jal bil qur'an kada kai gaggawa da wannan alqur'ani da karanta shi abin da ya faru idan jibril ya saukar manzon Allah da alqur'ani sai ya rinka gaggawa yana cafkar alkur'anin suna karantawa tare da jibrilu kafin jibrilu ya gama saukan masa da saƙon da allah ya saukan masa da wajen tilawar sai su rinka rige-rige da jibrilu annabi yana yin wannan ne wai don kada wata kalma ta kubuce masa bai faɗe ta ba yana sauri yana faɗa sai faɗa yana faɗa sai faɗa saboda kar wani abu ya kubuce masa yana kula da shi kuma kada ya manta sai Allah ya hana shi haka la tuharrik bihi lisanaka litajala bih inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana shine ma'ana wala ta'jal bil qur'an ay la ta'jal bi qira'atihi min qabl an yuqda ilayka wahyu kafin a kammala baka wahayinsa ay min qabl an yufra an yafriga jibril min al iblagh kafin jibrilu ya gama isan maka da sako a kira'ar yaqub min qabli an naqdiya bin nun wa fathiha wa kasb as-sad ad-dad kenan wahyu ko wahyahu min qabli an naqdiya ilayka wahyahu bin nasb wasu malamai suke ce da imam mujahid daga cikin ma'anar wannan aya kada ka karantar da sahabbanka wannan alkur'anin sai mun gama yi maka bayanin ma'anarsa kaka je ka koya musu ka karanta musu baka san ma'anarsa ba malamai suka ce wannan yana nuna mana muhimmancin wanda yake karatun qur'ani yake hadda qur'ani yayi kokari ya san ma'anar abin da yake karantawa mun sha faɗa muna maimaita malaman islamiyya ahlul hizbi wal itibani hafizai makarantar ta hafizul qur'ani kuna ta ba wa yara qur'ani suna haddace amma ba su san me suke haddace wanda ya kamata a samar da aji na tarjama a samu wani malami ƙwararre da ya iya tarjama cikin sauƙi gajeren lokaci ya rinka bi yana dan fassara musu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan amma mun sa yara suna ta haddace qur'ani sai su haddace qur'anin ba su san girman qur'anin ba saboda me ba san ma'anar abin da suke karantawa ba ga yaro ya karanta qur'ani ya haddace shi a baka amma bai iya ibada ba me ya faru yanayin method din da aka bashi ilimin aka bashi karatun methodology din akwai kuskure an yi failing me yasa laraba kullum idan ana karatun qur'ani ana sallah sai ta fashewa da kuka mu ku bakake muna nan abu shike kam to zuba shi ake baka san me ake faɗa ba balarabe ko ana faɗa ya san me ake faɗa to kaga ashe muna bin malaman mu bashi da suke koya mana qur'ani su rinka sanin ma'anar qur'ani amma abun mamaki za ku ga garbi iya garbi mahaddacin qur'ani iya mahaddaci alaramma iya alaramma amma wallahi sura dai bai san ma'anar ta ba a cikin qur'ani wannan kuskure ne wannan kuskure ne so muna fatan malaman islamiyya za a yi kokarin a gyara ko yaya ne yara aka yi ana dan fassara musu ko da alma'anar ijmali in an ba su har da shafi daya sai a ce to ku saurara ku ji ma'anarsa ba sai malami ya fassara aya da aya kalma da kalma ba a ma'anar abin da shafi yake dunkule da shi a isar wa ɗalibai wallahi wani yaron wata ran ana bayani ce ga yana hawaye yaro karami saboda yana tuna mai Allah ci wa rabbi zidni ilma kace ya ubangiji ka kara min ilimi بالقرآن ومعانيه إلي من قرآني ده معانون القرآن to sai Allah ya ce ni
ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما haka وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى haka فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى yayi
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa walaqad ahidna ila adamu min qablu haƙiƙa mun yi umarni mun yi wahayi zuwa ga adam min qablu mun ba shi umarni kafin wato waɗannan waɗanda suka al- warware alkawari da kuma barin imani yace amarnahu wa auhayna ilayhi alla ya'kula min ash-shajarati min qabli ha'ula'i alladhina naqadaw ahdaka wa taraku al-imana bi kafin waɗannan da suka warware alƙawarin ka ya kai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da suka ki imani da kai sune wanda Allah ce la'allahum yattaquna aw yuhdithu lahum dhikra mun yi masa umarni fa nasiya fataraka sai ya bar wannan umarni abinda ake nufi annabi adam ma mun yi masa umarni mu ce ya yi kaza amma ya bar wannan abin da muka ce ya yi din bai yi ba walam najid lahu azman ba mu same shi da yin haƙuri akan abin da muka hane shi ba shine walam najid lahu azman lam najid lahu sabran amma nuhiya an ya kasa hakuri imam al-aufi yace wa lam najid lahu azma ba mu same shi ya kiyaye abinda aka umarce shi ba to amma fa annabi adam guda babanmu aka ce shi bai yi hakuri ba to yaya mu kuma imam ibn kutayba yake cewa falam najid lahu walam najid lahu azman ai ba mu same shi da ra'ayin ma'zuman haisu ata'a aduwwu iblis ya kasa hakuri ya bi makiyinsa jibiri wato wato iblis wanda ya masa hasada wanda ya kiyaye masa sujjada abin da ake nufi da al'azmu a larabci al'azmu shine tawqinun nafs alal fi'l ka sa kanka ya aikata wani ka sa ranka ya aikata wani abu shine azma ai yayi azama ma'ana ya sa ransa ya aikata kaza ya himmatu walam najid lahu azman ba mu same shi da wannan ba imam abu abu umamat al-bahili yake cewa لو وزن حلم آدم بهلم جميع ولده لرجع حلمه duk da haka da za a auna haƙurin annabi adam da ‘ya'yansa gabaki ɗaya da jikokinsa na duniya gabaɗaya wallahi haƙurin annabi adam sai ya rijayi namu amma duk da haka ka duba sai da shaitan ya rinjaye shi ya hana shi haƙuri a kan abin da aka hane shi
ya ce Allah ya ce da shi ya Adam wannan maƙiyinka ne aduwun laka kar ka biye shi fala ya janna kuma min aljannati fatashqa wala taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin kada ku kusanci da kai da Hawwa'u kar ku kusanci wannan bishiya za ku kusanci cikin azzalimai amma wallahi sai da shedan ya zo ya zuga shi wannan ana so a nuna mana kiyayyar da shedan yake da ita gare mu tun ta asali ce babanmu kakanmu annabi adam bai kubuta daga sharrin shaitan ba ina gani ko kai duk wanda kaga ya shiga wuta sharrin shaitan ne shi kadai kuma وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى ka tuna yayin da muka ce wa mala'iku su yi sujjada ga annabi adam din nan da muke magana suka yi mai sujjada su mala'iku illa iblisa aba sai iblis sai yaki iblis sai yaki aba an yasjuda ya fa qulna ya adam muka ce ya kai adam inna hada aduwwun laka wannan shaydan aduwwun laka makiyinka ne wa li zawjika da matarka ma hawa makiyinku ne fala yukhrijan nakuma min aljannati kada ku bari fa ya fitar da ku daga gidan aljanna fatashqa fatashqa anan abin da ake nufi fatata'ab sai ya jefa ku cikin gajiya ko kuma ya kuna aishuka min kaddin rayuwa ya sa ka cikin rayuwa mai wahala ya sa ku cikin rayuwa mai kunci ibn jubair yake cewa da sauran malamai daga cikin sharrin da shaidan ya yi wa annabi adam ya kaddara masa yana gidan aljanna ya sauko da shekarar da mana daga shedan daga ɗaukaka sai dawo da kai ƙasƙanci to shine Allah ya ce masa gashi nan inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'a na'am
إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى a aljanna ba وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة haka وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو Allah فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى Allahu akbar ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى la ilaha illallah قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Allah
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ۖ na'am إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها الله ومن آناء الليل سبح وأطراف النعام لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه haka dai ورزق ربك خير وأبقى Allah
وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى walau ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا haka لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى qul قل كل متربص فتربصوا Allahu akbar فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى
wannan kafar ta ku da za ku yi hakura mu fassara waɗannan ayoyi da abin da muka faɗa ne dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya fi mana insha Allah sati mai zuwa sai mu kammala tafsirin wannan sura suratu baha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh